بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوزم تهي قبل درس منا كتاب التوحيد واندا شيني حق وبنجي أبسم بايشي كما يو إن شاء الله زمشق سابن باب شيني باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك wannan babi yana magana a bisan kokari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda mutane su bi tauhidillahi azza wa jalla kuma duka wasu kurakure wanda suke haddasa tauhidillahi azza wa jalla yana hana su saboda mutane su tahi wajen ubangijinsu ba da shirka ba ne ba subhanahu wataala to wannan babi lalle yana nuna to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a basan ummana shi to sai shi da mutanen shi shine yake sa duk wani abu yana kokari kal al'ummar shi ya sa musu wani abu yana kokari al'ummar shi dukka su shiga aljanna saboda haka manzon al-sallam yace mathali wa mathalukum yace ni da ku misali ni da ku ka mathali rajulin istawqada naran kamar mutum wanda ya hura wuta a cikin duhu قال فجعل الفراش والأجادب يقعن فيه kenan su wa'annan sauran kwari da wane ne suna zawa suna shigawa a cikin wuta qala wa ana bi hujzihunna kenan kuma ni ina kare wa'annan kwari kal su shiga a cikin wuta kenan yayi kawo misali kamar shi da al'ummar shi hanawa da kokari wanda yake kal al'umma su shiga cikin wuta kamar mutum ya hura wuta a cikin dare kuma su wayannan kwari suna suwa su shiga cikin wuta kuma shi yana hana su wannan in ka gani yana nuna wani tausaye wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi yana hana al'umma shi kal su shiga wuta bal yana jin daɗi in ya ji duk wani abu wanda yana sa al'ummashi su ne yawan mutane a cikin aljanna. Manzawar Salam ya ce, "Wuri da aliyyar umam" ya ce, "Aka nuna mishi jama'a da yawa." ya ce, "Fazanantu an hadihi ummati" yani ya gani mutane da yawa a tare da annabinsu ya aza su ne wannan al'ummati ƙala fazanantu annahum ummati faƙila la anna ummatika sayatuna wa ma'ahum sab'una alf yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab kenan al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hi wannan sawat kenan mutane da yawa suna zawwa dukkan 'yan aljanna ne amma a cikinsu akwai wasu wanda za su shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba ne kenan manzon Allah sallam yana so al'umma su dukka su shiga aljanna saboda haka yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa illa man aba duk wata al'umma ta so su shiga aljanna sai wanda yaki manzon Allah sahaba na manzon Allah sallam suna tambaya yace qila man ya aba ya rasulullah wane ne wanda bai so yace man ata'ani dakhala aljanna wanda ya bi ni ya yi mini biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda yake ya mini biyayya yace to zai shiga alwuta kenan manzon Allah sallallahu yana so jama'a si duka su shiga aljanna saboda haka kenan manzon sallallahu duk wani abu wanda yake sa mutum ya shiga aljanna al'umma shi shiga aljanna yana bi wannan hanya duk wata hanya wanda yana sa su goce daga shigowa aljanna to shi yana hana kal su bi wannan hanya saboda haka yace wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim nan Allah subhanahu wa ta'ala yake kwatanta ya ce shi Allah subhanahu ta'ala ya tura muku manzo amma ya ce rasulun min an daga cikinku ɗaya daga cikin kuma fi fadar ƙira'id min an kenan wanda ya yi daraja wanda ya yi makana daga cikinku ko shi wannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana duk wani abu wanda yake sa ku ji daɗi ku shiga wuri wanda mai kyau shi yana so wannan hanya azizun alaihi ma'anittum duk wani abu wanda yake sa kuna jin wahala kuna jin wannan shi ma bai jin daɗi saboda haka manzo sallallahu alaihi yace mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad al-wahid to sai su da jin wanda suke ji juna in wannan ya ji wani masala su wancan kamar su ma sun ji kamar jiki guda duk ina in ya samu ciwo jiki daga gaba daya sai in ya ji wannan ciwo kenan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummar shi kamar wa'annan mu'mini sakanin su duk wanda ya ji ko duk wani abu wanda zai sa su su ji wata mas'ala ko su bi wata hanya wanda ba bai dadi shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai jin dadi duk wani abu wanda zai cuta mutane musulmi da muminai shi ma kamal an taba shi kenan saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi bai so duk wani abu ta wanda ta mas'ala ta samu tsakanin musulmi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim yana da tausayi wajen musulmi saboda haka Allah subhanahu wataala ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'un 'alal kuffar ruhama'un bainahum kenan sakanin su akwai tausayi amma sakanin kafirai kace yana da gilza yana da shidda kenan shine wanda yake kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na alheri yana so musulmi su samu duk wani abu na sharri abu na problem da matsala to bai so musulmi su samu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam huwa raufun wa rahimun bi ibadihi almu'minin nan yace laqad ba'atha Allahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulan aziman min jinsihim wa bi lughatihim saboda dan adam an san shi duk wanda aka ce wannan mutuminku ne ko daga garinku ne ko daga faminku ne aka kawo shi babban makami to shi yana jin daɗi ko ba haka ba ne ba amma in aka ce wani ne nisa bai san shi ba bai kaza ba to yana nema yaya zai samu hanya wanda zai kusanta da wannan mutumin amma in ka ce mutuminka ne to shi yana jin daɗi saboda haka Allah subhanahu wataala ya gaya musu ya kwatanta mishi ya tada mishi can yace wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin ku kuma daga cikin ku ne kuma min anfasikum min quraish daga quraish kuma hallo ya zabe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokaci ma wanda suka zo ana so a rubuta Usman radiyallahu anhu ardahu wanda musulmai suka yi matsala tsakaninsu wannan ya yi karatu ya ce a'a ba haka za bane bane ba allamnahu rasulullahi sallallahu wannan ya karanta qur'ani su wannan ya ce a'a ba haka bane ba muka ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Usman ya gani wannan abu zai kawo fitina tsakanin mutane alhali qira'at ne kowane jama'a suna da qira'a nasu shine yace to jama kullum masahif ya tara dukka wannan ƙur'ani kuma ya ajiye shi kote ya harraƙahun kuma ya rubuta mushaf wanda shi ne wanda hal yanzu mushaf usman يوى بلغة قريش قال لأن العرب لا تدين إلا لقريش saboda larabawa ba su ja wanda girmama kuma su yarda da wannan larabawa tsakanin su sai quraishawa kenan sun san quraishawa shine khulasatul arabi kenan kuma su ne masu makana su ne shugabannai su ne kaza saboda haka shi Allah subhanahu wataala ya zabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin quraishawa saboda ya san dukkan sauran larabawa busu girma sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Quraishawa saboda haka ya kawo musu wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ku ne kuma nan akwai wani abu wanda ya kamata kullun ina tunawa mutane amma duk da wannan dole sai in an sake nan menene saboda akwai wanda suke hudi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba mutum ba ne ba, ba dan adam ba ne ba. Haka ne akwai da yawan mutane kuma musulmi ne kuma alhali fi karatu kuma hallaku. To, kuma kowa ya san in ya zo wajen sira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko yara wanda suke karatu a cikin katatib wannan sun san akwai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib hakaza hatta nihayati al-silsila to kenan me yake nuna yana kwatanta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne cikin bayin Allah kuma mutum ne kuma an aihe shi kenan akwai silsila nashi kuma shi da kanshi yace innama ana ibn imra'a min quraish kana ta'kul qadim yace ni dan wata mace ce a cikin quraishawa tana shin qadid qadid shine nama wanda aka shinye shi ya bushe me za ce yanzu bushashen nama ko kilish yawa kenan ita ta kwatanta ta nuna ita ma mace ce ko mamashi ma mace ce daga cikin matan Qurayshawa wanda suke ci abinci kamar irin Qurayshawa kenan ba mala'ika bane ba mutum ne dan adam kenan shi an aihe shi abawai ne kenan gashi ita mamashi Amina binti Wahab ga baban shi Abdullahi bin Abdul Muttalib kuma an san nasab nashi hal ma ƙuraishawa lokaci wanda ya zo ya ce manzo ne ya ce mun gane ka ɗaya daga cikinmu ne amma duk da wanda mun yarda da sirik naka da kaza naka amma wannan addini wanda ka zo shi sabon addini ne ba zan bi maka ba to shi wannan kwatanta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ɗaya daga cikin wa'innan ƙuraishawa ne kuma Allah ya zabe shi ya koma shi ne kamar shi ne wanda yana bin hanya ta wannan hanyar Allah subhanahu ta'ala wanda ya kwatanta mishi ya bayyana mishi shi yana da tausayi shi yana da rahama a bisan al'ummar shi ya ce wannan abubuwa duk wanda yake da tausayi wanda yana da rahama a cikin zuciyar shi ba taurin zuciya ba ne ba ya ce duk wannan mutumin wanda yana da wa'annan siffofi ya ce alama ce mutumin mai alheri ne in bai kawo maka ba alheri ba zai kawo maka shirri ya ce kai tsoron mutum mai taurin zuciya alƙalbal ƙafi zuciya wanda ya daure bayya tsoron komi bayya wannan kawai duk wani abu da mutum ya samu zai ban da shi ne ya ce kai tsoron wannan zuciya amma zuciya irin wannan wanda mai rahama mai tosaye mai wannan mutumin baiwa ya yarda wani ya bi hanya wanda zai shiga wuta da shi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda zai sa al'umma shi su shiga cikin wuta ya hana su to saboda haka duk wannan tahzirat wanda manzon sallallahu yana cewa eh mutane su yi nisa da shirka mutane su bi wannan hajjaka wannan yayi da kwatantawa to sai da rahma wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi yana da shi to nan kuma yace at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsal hadha rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura shi kuma ba'athahu rasulan wa nabiyyan li hadhihi al-umma shi wannan yace shi kadai ni'ima shi yaya ni'ima shi saboda babu ni'ima wanda ya huce ni'ima na addinin musulunci kuma babu ni'ima wanda mutumin wanda yana kwatanta maka yana nuna maka ta hanya ta alheri kenan mutum yana kwatanta maka hanya wanda zaka sere da shi cikin wajen azaban ubangiji akwai Allah azza jalla ce faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna yace faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka gusa daga wuta ya shiga aljanna yace shikenan ya sere shine alfawz kenan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wanda yake sa mutane a hanyar gaskiya a hanya ta kwarai kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan duk wanda ya bi hanyar manzan Allah sallam ya sere daga wutan Ubangiji subhanahu jalla jalalu kenan zai shiga aljanna طيب yace mathu nasabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min samimin arabi wa sharafuhum baitan wa nasaban nasab kenan dangin manzon Allah sallallahu ko kenan yana nuna dangi ne na kirki na kurai manzon sallallahu wanda ya zo babu wanda ya samu a wajen shi wata illa wata aibi guda wanda zai ce a kai gidan ku yan kaza ne yan a'a duk wanda ya zo ya ce to mu mun san wannan annasab naku dangin ku famin ku fami ne na kurai kowa daga cikin daga cikin su kenan an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangin shi na korai ne bai da problem bai da mas'ala a cikin wannan nashi cikin famin shi saboda haka Allah subhanahu wataala yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kuma yace ya bayyana rahama ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da tausayin shi ta al'ummar shi ya ce ba kowa yana da tausaye da rahama a cikin zuciya ce bisan al'ummar shi amma ya ce ga shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da tausayi sosai shi bayya so ɗaya daga cikin al'ummar shi shiga wuta yana so kowa ya sere ya kufta daga wuta ya shiga aljanna ya tsira daga wuta ya shiga aljanna jazakallahu yace kuma hallau fihi dalilun ala ghilzati wa shiddati al-kuffar wal munafiqin yace shi yana da ghilza menene ghilza eh kaushi a wajen kafirai kenan wajen kafirai shi bai da tausayi bai da wannan saboda kausasawa yawwa jazakallahu khairan yana kausasa wajen kafirai saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dilala duk wata abu wanda ya bayyana mu ya gaya mu kenan an san wannan alheri ka san akwai wasu abubuwa shi yana gani alheri a cikin su amma kai kake gani akwai wannan akwai wahala akwai kaza akwai kaza kamar yanzu likita yana so yi maka magani ka warke da wannan cuta in an barka da wannan cuta wahala saka sha ya san kana jin ciwo amma duk da wannan sai ya sa ya danna maka yayi kaza ya baka allura yayi maka wannan magani mai daci kaza kaza duk wannan saboda me saboda yana gani abu wanda zai jara maka rayuwarka gaba shi ma manzon Allah sallam akwai wasu abubuwa mutane suna gani kamar an masa musu yanzu in ka zo ka ce wannan abu baya da kai wannan ka masa mutane kaza kaza ka bar mutum yayi wanda yake so suna gani wannan al'amurka kenan an masa maka an ce manzon sallallahu ya ce kaza ai kal ai kaza ai kaza wasu abubuwa wanda addini ya hana amma an gani wannan abu an masa musu kenan abu ne wanda ba a san amma masawa wannan alheri ne saboda mutumin duk wannan masawa wanda ana maka saboda alheri ne saboda ka ji daɗi gaba yanzu wanda yake barci sallar ba bai ya huta sallar kaza bai ya huta koko abubuwa azumi ana nan mutane suna azumi shi yana nan yana shan wannan nashi abubuwa manzon Allah sallame ce in kai kalka yi kaza kalka yi riba kalka yi namima yana nan yana yi in ka ce ka to yana gani ka masa mishi amma in ka fasa wannan abubuwa yaya karshenta zai ji daɗi a rayuwar shi to saboda haka manzon alasallam yana tausaya al'ummar shi amma wajen kafirai yana musu wannan menene yana kausasawa to nan kuma hallau hadisi na Abu Hurairah to nan cikin wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura kalku da gidajen su makantai wala taj'alu qabri idan kalku da wannan kabarina eh id kenan wuri wanda kullun ana zawwa shi ana mishi ziyara wa sallu alayya fa inna salatukum tablughuni haythu kuntum to nan salatu almu'minina le أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم آه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima to kan mu zo wajen salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam nan manzon sallam yake la taj'alu biyutakum qubura kal ku da gidajen ku makontai to yaya a da gidaje makontai kenan a zo a kawo mutane a binne su a cikin gidaje a a ba shi bane ba makontai an san ba wurin ibada ba ce ba ba wurin sallah ba ce ba kenan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana so mutum ya yi nafilolin shi a cikin gidan shi nawafil gidaje al'ibadat salat al-fariḍa makanaha al-masajid amma nafila fal'albaitu aula biha na filoli salloli kiyamar layar sallan dare nan a gidaje ne saboda haka ya ce kalku da gidaje su kamar makwantai kenan bukku salla a cikin gidajensu saboda gida wanda ba a salla a cikin shi yana da duhu in ana salla a cikinsu yana da haske saboda haka manzon sallam ya ce la ta ji alubiyu da kun kubura wala taj'alu qabri ida nan ne babban mas'ala qabran nabi sallallahu alaihi wasallam qabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalku sashi kullin bisakanin wannan kowanne lokaci ana tahiya al-idu huwa alladhi yu'awid kenan abu ne wanda kullin yana zawwa kamar aka ce idal muslimin al-adha wal fitr kenan kullum yana zabuwa wannan sallar azumi ya zo kuma hallau sallar layya azumi layya kenan kullum yana juyawa yana tafiya hal tashin alƙiyama shi ne manzan sallam ya ce kabari na kalkume da shi wurin ibada ce idan kullum kuna zauwa to قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى masallacin Ka'aba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Masjid Baitul Maqdis to su wa'annan yace ba a yin balaguro sai saboda wa'annan masallatai uku to wannan balaguro saboda menene za a yi balaguro saboda lada wanda mutum zai samu wanda ya salla a cikin wa'annan masallatai uku ne akwai salla dubu dari na masjidil haram akwai salla dubu na masallacin manzon Allah sallallahu akwai salla dari biyar na masallacin baiti al-Qudsi aw al-Aqsa to kenan wannan ne wanda mutum ya cancanta yayi balaguro saboda wayannan masallatai amma saboda makontai ko makabarin wani babu hadisi wanda ya zo ya ce kai balaguro saboda ka tayi wannan amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin masallaci to in ka tahi ya cancanta ka mishi ziyara ka gaida shi amma babu zancen addu'a babu zancen ka roko shi da wani abu babu zancen wannan ka roko Allah ubangijinka saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane ba zai baka wani abu wanda kake nema in a rayuwar shi na'am saboda Allah subhanahu wataala yace wa'annan wanda suka mutu in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yanabbi'uka mithlu khabir amma manzon sallam duk wanda ya tahiyya mishi sallama Allah ya rudda ilayhi ruhuhu wa ya rudda laka salam shine khasisa na min khasa'is annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ce a tahi can saboda kawai a tahi ayi wani a'a rihal la tashuddu illa lil masajid thalas kenan masallatayya saboda shine zaka tahi wannan masallatayya kamar shi wannan kai sallah a cikin wannan masallatai saboda lada kuma hallau in ka ta yi ka yi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa sallu alayya fa inna salatukum tablughuni haythu kuntum akwai wasu wanda suna bada list in zaka tayi umra ko hajji yace to da Allah in ka tahi can wajen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mishi ka ga mishi muna mishi sallama to shi wannan al'amari duk dama ɗan adam akwai abubuwa kai Allah subhanahu ta'ala ya kawo nan a duniya kuma ya sa maka dokoki in ka bi wannan dokoki shine ka tafi daidai ka sayar da rayuwarka a'a baka bi ba kenan ka shiga wata hanya yawmal qiyama sayafirru ko annabi sallam lan yashhad laka ala amalika kenan manzon sallam ba zai maka ba shaida a cikin ayyukanka wanda kai to shi wannan al'amari manzon sallam yace wa sallu alayya ummi sallama fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ko ina in kai salatin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلي الصلاه الابراهيميه ko ko ta sallata in kama manzon Allah sallam yace ko ina kake a duniya Allah subhanahu wataala zai kai wannan magana a wajen shi duk wanda ya mishi wannan sai in ya maida mishi ran shi kuma ya ji wannan sallama da ko ina kake ba sai dole ba can a a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda akwai wasu wanda zai gaya maka yace wallahi ni ban tayi ba umra saboda umra nake so a a saboda kawai in tahi in gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan manzon sallallahu alaihi wasallam yace wasallu alayya fa inna salatukum tablughuni sallaku ko ina in kuyi yana same ni ko ina wanda kuke saboda haka kenan mutum ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kal ka zo ratta shi kiyama kuma manzon sallam yace suhqan suhqan bu'dan bu'dan saboda kun bi hanya wanda ba hanyar manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam to nan yace nahyu annabi sallallahu alaihi wasallam an ta'til albiyut min salati an-nafilati fiha والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور yace manzon sallam ya hana kal abar gidajen ku kal ameda su kamar mukuntai saboda me saboda mukuntai babu sallolin nafila daga cikin su babu zancen addu'a daga cikin su babu zancen karatun qur'ani to amma in aka ce addu'a in aka kai mutumin aka binne shi kenan ya ba za mishi ba addu'a a'a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace salu li akhikum al-maghfira fa innahu al-ana yus'al kenan ra lokaci wanda aka sashi a cikin kabarin shi yace ku nema mishi gahara ku mishi addu'a yanzu an fara tambaye shi kan ku ku gusa ma daga wuri kenan wannan yana da kyau kenan addu'a lil mayyiti da sauran musulmi mukuntai wanda suna cikin mukuntai amma kai ka shiga a cikin mukuntai kana roƙon Allah a cikin mukuntai wannan ba wurin roƙon Allah bane ba kenan kai kanka in kana neman wani abu ka shiga can a cikin gidanka kai sallar nafilarka ka koma wajen ubangijinka ka nema gafara ka nema abubuwa wanda kake so wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كنان صلاة النافلة دا الدعاء قراءة القرآن إن أنا كرنتا شي أتكين جداجي تو wannan shine yake sa wanda ya manzon Allah sallam ya bayyana kenan ya kamata ayi haka to hadisi na كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت
نعم نعم yace wa an ali bin al-husayn annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace ali dan hasan yace ya gani wani mutum yana zawwa wajen kabarin manzon Allah sallallahu akwai wani kogo karame yake yana shiga can yana addu'a can yace kuma ya hana shi kenan wannan mutumin wanda yana zawwa ya shiga cikin wani kogo karame haka yana a wajen kabarin manzon sallallahu yana addu'a shi Ali bin Al-Husayn ya hana shi wa qala kuma ya ce ala uhaddithukum hadithun sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah yace ba zan kwatanta muku ba zan bayyana muku hadisi wanda naji wajen babana shi kuma yaji wajen kakana kuma kakana yaji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine Ali bin Al-Husayn bin Ali bin abi talib ali radiyallahu anhu jadduhu kakan shi ali bin al-husayn kakan shi shine ali bin abi talib kuma ali bin abi talib an san shi shi wane ne ali bin abi talib shi ne ibn ammin rasul sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne abu talib wanda yana hana ko ya hana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi komi ya hana kafirai saboda su rauni ko su mishe su ma manzan sallallahu rauni ko su kashe manzan sallam ko su kenan su su taba ba manzan sallam sai bayan rasuwan kadan baban shi alifu abu talib kuma shi ali radiyallahu anhu dan abu talib ne to shi me yace qala la tattakhidhu qabri idan kenan manzan allah sallam yace yace kal ku daukaka wannan kabari na wuri wanda kullum kuna zawwa kuna ziyarce shi wala biyutakum qubura kuma kalko bari gidajenku kamar makontai fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haythu kuntum wannan in kun sallama to ko ina wanda kuke Allah yana maida mini raina kuma hallau inji duk wannan magana wanda kuke sallama wanda kuke mi to nan wannan al'amari wanda ali dan al-husayn ya hode yace shi ya ji wajen baban shi baban shi ya ji wajen kakan shi kakan shi ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mutumin wanda ya hana shi wanda yake shiga a cikin wani kogo a cikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana shi saboda amarin addini in kana so ka hana mutum wani abu dole kana da dalilinka in baka da dalili kenan kowa yana iya ya hana kowa ba dalili ba kaza a'a amma amarin addini duk wani abu na addini haramun malam ya ce dalilin ala tahlili amari na duniya mubahun ma lam ya'ti dalilun bi tahrimi kenan abu na addini kalkai sai dai kana da dalilin shi amma wannan mutumin ka san akwai wasu abubuwa shaitan ya zo ya ce wannan abu na alheri ne wannan yana da kyau yaya mutum ya ce ya zo ya roƙo Allah wajen mazawa salam wannan wuri mai sarkaka mai sabta mai kaza kuma hallau babu mutumin mai daraja wajen ubangiji kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya in na zo wajen kabarin shi na roƙo Allah wani abu ne wani laihi ne shi ne wannan Ali bin al-Hussein ya gaya mishi ya ce in wannan baiwa bai cancanta ba wannan haramun to menene dalilinka ya ce na ji babana ya ji wajen kakana kakana ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhizu qabri idan kabarina kan ku bar shi kamar idi ne kenan kullum yana ka tafi ka dawo kana nan kana roƙon Allah a cikin wannan wuri kuma in bukumance ba wannan mutumin wanda ya yi nazar wanda zai yanke rakuma a wuri wanda sunan shi buwana wanda ya zo ya tambaya manzon sallam yace inni nazartu an anhara ibilan bibuwana to tambaya ta farko manzon sallam yace hal kana fiha idun min ayad aljahiliya yace a hal tambaya ta biyu yace hal kana fiha watanun min awthan aljahiliya yace akwai wuri wanda mutane kullun kowane lokaci kamar watan muharram ko watan kaza a zo a taru wannan wuri ayi hafala kenan hafala ta jahiliya ko idun ne wanda kullum kowane lokaci ana gaiwa ana zawwa ana yin ibadodin suna yace la qala awfi bi nadhrika fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah kenan alkawli wanda ka dauka zaka yanka rakuba can yace ka tayi kai amma babu alkawli wajen abu wanda zaka yi sabanin Allah kenan fa innahu la nazar lima asiyatin na'am lima asiyatillah saboda haka kenan wajen a dauka wuri wanda kullum ta mishi ziyara kowane ranar subu ko ranar lahadi kullum a ta yi a mishi ziyara a yi kaza to shi wannan manzan sallam ya hana wala ta jelo kabri idan kenan ya hana a bar kabarin shi kawai kullum ana mishi ziyara wala biyutukum qubura kuma gidajensu kal ameda su kamal makantai babu salloli nafila a ciki babu addu'a a ciki babu kenan ke, wannan gidajenku a bar su ba kamal makantai ba kenan kuna yin nafilolin ku a ciki kuna yin karatun qur'ani ku a ciki kuna yin ibadun ku a ciki قال فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم in ku min sallama ina ji ko ina kuke kenan ba dole ba kuna madina ko kuna masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ka min sallama yana jin ka ko ina kake yace nan fihi nahyun an qasd qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ajli ad-du'a indahu fa ghayruhu min al-qubur min bab aula idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yuj'al aw an yuqsada kenan ya hana mutumin kullun yana tahiya wajen kabarin shi yana addu'a ko yana ibada wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzon sallam ya hana to yace in manzon sallam ya hana a wajen kabarin shi sauran makontai sun hi a hana su ko a hana mutane ya aula ko na'am saboda haka kenan komin darajar mutum bai kai ba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan babu wani wanda ya cancanta a kai ma kabarin shi ziyara kullun ana tahiya ana ibada a bisan wa'annan wurare قال لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك سبدا كو كان تهيا كان إبادة kenan wannan daga karshe zai kai wajen shirka kenan kuma duk wani abu wanda karshenta zai kai ka wajen shirka to shi ma haramun ne la'annaha wasilatun kenan hanya ne zuwa shirka kamar wa'annan inda qawlihi wala tazurna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra yace haulai kanu rijal salihin min qaumi nuh mutane salihin mutane ne a cikin mutanen nuh alayhi salam amma wanda suka mutu shaitan ya zo ya gaya mishi ce to wa'annan mutanen salihai mutanen kurai yaya in kan ma wa'annan fotunan su kun sa gaban gabanku kenan kullum in kun gansu kuna tina da ibadansu yace suka yi amma lokaci wannan wannan mutane suka mutu sun so sabon mutane kenan samari sun taso shetan ya sake zawa yace to wa'annan fa suka yi wannan fotuna saboda a musu bauta kenan na fara yace kuma fotunan su ku ajiye saboda ku tina da ibadansu saboda mutanen salihai ne kenan manyan malamai malam mutanen kwarai kawai ce to wa'annan fa ya kamata mu sa fotunan su saboda mutuna da ibadun su da ayyukan su wanda suka yi na kwarai amma wata rana shaitan zai zo ya gaya muku ya ce to dama sun ajiye fotunan su saboda su musu bauta shine saboda haka manzon sallam yace la taj'alu qabri idan qabr na kalku sashi wuri wanda kullun ana mashi ziyara saboda yau kuna ziyara saboda ku tuna da ibada na da kaza amma gobe kawai za a zo saboda yanzu ma in ka gani wasu sai da police suka hana su suna shafawa suna kenan menene kuma wasu su zo suna daga hannuwarsu suna roƙon Allah ko suna roƙon shi dai Allahu a'lam hal suna kuka kenan ibada ne aka yi a bisan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun roke shi to wannan haram saboda addu'a'u lillahi azza wajal وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ربكم أدعوني أستجب لكم كان الدعاء الله عز وجل هو وحده الذي يدعى ولا يدعى غيره shi kadai ne Allah subhanahu wataala wanda za a kiran shi ba wani ba to wa Allah azza jalla qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an kenan ad-da'wa ad-du'a shine ibada ce kuma hallau ad-du'a kuma ba babu wani wanda ya cancanta a mishi addu'a sai Allah subhanahu wataala kenan tad'uhu liyastajiba lakum to kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu qabri 'idan kenan duk wani abu wanda yake sa mutane su shiga cikin hanya shirka manzon Allah sallam ya hada saboda haka shikenan ba a tahiya wajen kabari manzon Allah sallam ana neman addu'a can to yace mashru'iyyat inkarar munkar wa ta'limul jahil nan ali bin hasan aw bin al-husayn wanda ya gani wannan mutumin yana nan yana zawwa yana shiga cikin wannan lungu yana addu'a wajen kabarin manzon sallam ya hana shi saboda ya san wannan hanya ne bisa shirka kuma ya san wannan amari ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kenan in ka gani abu wanda zai yayi sabonin manzon Allah sallam ko ya sake hanya to dole sai mutum ya ma nasiha saboda kal a tahi a shiga cikin amari wanda manzon Allah sallam ya hana yace al-man'u min as-safar li ziyarat qabr rasul sallam himayatan lit-tauhid yace an hana mutum yayi balaguro saboda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara balagoro na manzan masallacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda la tashiddu rihal illa ila salas masajid kenan masallatai uku wannan wanda ya cancanta ayi ma balagoro shine masallacin manzan Allah masallacin almasjid haram da baitul quds kama na bayyana amma ka tahi ziyara saboda kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan an hana أن الغرض الشرعي من زيارة القبور هو السلام عليه فقط وذلك يبلغه من القريب يبلغه من القريب والبعيد سبب تهية زيارة شرعية نا زيارة القبر منزوم الله صلى الله عليه وسلم شين سلم كدي با إبادة با فتهي كمشي سلم السلام عليك يا رسول الله اللهم إنا نشهدك أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة kenan zaka mishi sallama kuma ka shaida shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini kuma ya gaya ma mutane kuma hal ya tahi komi ya bar addini safiyatun naqiya amma ka tahi ka shiga ka jira ana roƙo ana kaza wannan ba wuri shi bane saboda haka kenan zancen mutum ya tahi can wajen ziyara ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ziyara ne na masallaci to ya cancanta ka tahi ka yi sallah kuma ka diba lada wanda zaka samu a bisan wannan sallah amma ka tahi in ka tafi kuma kana iya ka tafi ka ziyara ka yi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abu Bakr wa Umar wa insha Allah naqtif inda hada wa hada wa sallallahu wa sallam barik ala abdihi nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh